ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم رانا الأميس شاشدة قوتا رمضان إذ رمضان إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام دقى مكة ومدينة shekara 1447 muna fata Allah ya ta'ala ya datar da mu Allah karbi ibadunmu Allah ka samu cikin wanda ke yantawa Allah karbi addu'o'inmu da sallolinmu da dukkan ayyukanmu na alkhairi ka biya mana bukatunmu na alkhairi ka kare mu daga dukkan shirka da ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi Allah ka ɗauka addinin musulunci da musulmi a duniya ka gaskanta da kafirci da fasikai da azalumai yau insha Allah za mu tashi farkon suratul rahman suratul rahman sura ce makiyya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo cikin hadisi wannan sura ta sauka sai da yaje yawa aljannu wa'azi da ita ya karantar da su suratul rahman saboda an yi ta maimaita wata kalmar fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazzibani wannan kalma ba wanda ake nufi da ita illa aljannu da mutane da haka duk lokacin da annabi ya zo gabal wannan aya wanda aka yi ta maimaitawa har su wani nawa su kusan talatin ko to sai aljannu su ce labin sha'in min nimaka rabbana nukazzib falakal hamd idan Allah ya ce wasu ni'imomin Allah ne kuke karyatawa ya ku aljannu da mutane sai aljannu su ba da amsa su ce ai babu wata ni'ima daga cikin ni'imominka ko wani abu daga ciki wanda muke karyatawa Allah mun gode maka haka aljannu suke amsawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata ran da yazo ya karanta wa sahabbansa yaji sun yi shiru mun ce komai ba yace mali asma'u aljinna asana jawaban li rabbiha minkum ya kai aljannu suka ba kyautata ba da amsa zuwa ga ubangijinsu sama da ku akan wannan sura ta sauka akan aljanu da mutane suka cewa ma za ka yi rasulullah ya kai kace aljannu sun fi ba da amsa mai kyau yace ma ataitu ala qaulillahi ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban illa qalat aljinnu ban zo gaba inda Allah yake cewa wasu ni'imomin ubangijin kuke karyata ba sai kaji aljannu sun yi bayani sun ce la bi shay'in min ni'im rabbina nukadzib falakal hamdu babu wata ko wani abu daga cikin nimar ubangiji da muke karyatawa Allah mun gode ma me yasa kuka yi shiru to kaga ai su ba san aljanna sun faɗa ba amma shi annabi an sanar da shi tunda ana masa wahayi alaihi salatu wassalam to daga wannan sura muna fatan Allah ya fahimta da mu bayanai da hukunce hukunce da wazantarwa da tsoratarwa da albushir da ke ciki kuma Allah ya sa ta zama mana dalilin shiriwa da ƙarin imani da kuma samun lada mai yawa a wajen Allah داك الله ما سي كلام تابجي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم وبنجي تعالى الرحمن أكون سوى الرحمن go ɗaya ne daga cikin sunayen Allah Allah ar-Rahman ne kuma ar-Rahim a fasarar hausa aka ce ar-Rahman mai gaman malkyauta a nan duniya ya bai arne ya bai musulmi ar-Rahimi mai jin kan mummune a lahira hasitan keɓe babar ban kafiri haka ake karantawa ko? eh a yaranmu na hausa na da to ayyayi Allah ar-Rahman ne rahamarsa ta gama kowa wa rahamati wasi alkulla shai Allah ya ce ramar nan tawa a duniya kowa ta shafe shi arne ma yana amfanuwa da ita ayin da musulmi yake amfanuwa da ita dabobi da rahamar Allah suke rayuwa aljannu da mutane da tsuntsaye kai da tausayin Allah ne ma uwa ke tausayawa ɗanta hatta uwar dabba tana tausayin ɗanta uwar kaza tana tausayawa ɗanta idan ta ji sanyin sai ta rufe shi da fuka-fukai in ruwa ya zo sai ta kira su shigo karkashin ta tarihe su kuma ba ta danne su ta kashe su duka wannan rahamaniyar ubangiji tabaraka wata alaci da haka Allah shine ar-rahman Allah mai tausayi mai rahama mai jin kai sannan kuma ce allama al-qur'an shine wanda ya sanar da al-qur'an yani Allah shine ya koya wa ɗan adam annadago yin firici da karantawa na wannan littafi mai albarka shine alkur'ani wajen yadda mutum zai iya koyan shi a wajen karantawa koyan shi a wajen fassara koyan shi a wajen yadda za a yi aiki to Allah ta'ala duk wanda ya san alkur'ani to Allah ne ya sanar da shi subhanahu wa ta'ala Allahumma allimna ma yanfa'una Allah ka ilmantar da mu abin da zai amfani mu ubangiji tabaraka wa ta'ala yace khalaqal insan shi Allah shi ya halitta dan adam ko akwai wanda ba Allah bai shi za a wani musulmi suna tattaunawa da wani kafiri ana ta bayani akan abin da ya shafi kere-kere na zamani da sauransu sai ya tambaye shi kai ka yarda akwai Allah ya ce bai da akwai Allah ba ya ce to waye ka ya yi shiru ta uwata da ubana ya ba shi da hujjaye a to su kuwa yi su to Allah ta'ala shi ne kharakar insan shi ya halitta ɗan adam ba a sana suwarahu kuma ya kyautata siffarsa duk duniya ba halitta mai kyau kamar ɗan adam babu dota halitta da kaga an ko mun kyawunta idan aka dauki wani bangare na ta aka dora wa dan adam to sai ya muni misali da aka halitta ki sai aka miki baki irin na rakumi yayi na jakifa na doki na tunkiya ko akuya dukkan su muni zaki ana halitta dan adam sai aka same kunnuwa komai dan adam ma kunnuwa yake irin na jaki ko na zomo zai yi kyau ba zai yi ba ubangiji ta da har ta ɗadar sai kyautata masa halitta laƙada halakar da insa da fiyasa da taƙawim an halitta ɗan adam a bisa kyaukyawar sufa da kyaukyawar tsari wanda babu wata halitta daga cikin halittun allah da take da sufa mai kyau irin halittar ɗan adam wani malami ya ce idan ka ce ka yi aljani ka yi watan aljani to in watan wani abu mara kyau kawai shi ke da ka samu kaci ka yi zane wata dabba ko ɗan adam ko wata halitta amma sai ka yi shi da muni da rashin kyau kawai shi ke nan kaci saboda aljanu ba su da kyau amma ɗan adam ba allah ya halice shi tsab tsab tsab tsab da ƙafafunansa guda biyu wadda sun dace da shi da ya halarci mutum da ƙafa hudu a ce ayyaka wannan mutum ne wannan ba aljani ba kuma Allah sai ya tashi duk halittar da yawa ɗan adam sai ya sa ta inda ta dace misali idan aka ɗora kunnuwa idan kai tsaye a jikin ɗan adam ba inda suka dace sai a nan gurin da za a tambaye ki idan kamata a maida miki kunnuwa ki a soya masa guri za ta ka duk inda aka kai su ba za ki yi kyau ba inda aka yi bakin ɗan adam nan ne kaɗai ya dace duk jikin shi ba inda ya dace a ɗora wannan summa ta bakin nan ya kyau in ba nan ba haka idanun da Allah ya halitta wa ɗan adam a jikin jikin shi idan aka sama idanunka a kirji ba za su yi ba idan aka sama ka a baya ba za su yi ba idan aka ɗora maka su a kwahudu ba za su yi ba nan dai nan da Allah ya ɗora su a nan ne kaɗai suke iya dacewa da kai saboda wanda ya kiɗin gwani ne kuma hakimin ne mai hikima ne subhanahu wa ta'ala kuma rayuwar Allah ya tsara wa ɗan adam halar duk duniya ba wanda aka tsara wa irinta di da kake son dabba in ka sauta daure ta za ka yi dauri amma na ka daga daure shi sai dai ya haukace yana duka kafin a kai shi bishiyatiri sai a daure sai da a ba shi daki da katifa da matashin kai da bargon ruwa saboda sanyi da fanka in akwai zahi haka allah ya karrama dan adam ya hore mishi ababen jin daɗi da mura rayuwa bayan kyaukyawar halitta da ya masa dina kake son dabba in ka kawo za ka daure ta duk sanyin duniyar nan ba za ka rufe ta da bargo ba ko za ka ruwa mata sauro ha kana sa mata sange dina kace kaunarta haka zaka bata sauro ya ciza sanyi ya buga rana ma in zo ta buga ruwan sama ma ya buga kuma ga ta mai kyau ce kuma kana son ta kasance da kuɗi mai tsada amma bata da kima da zaka mata wannan saboda Allah bai bata wannan karamar ba Allah bai bata wannan daraja ba to zaka shi dan adam kin nan Allah yana son shi ya fi son komi ya fi son shi sama da komi a cikin halitta shi yasa ya karrama shi ya darjanta shi yace wala qad karramna bani adam wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana tafdila ubangiji ta lace walaqad karramna bani adama hakikan mun karrama dan adam kowanne dan adam yana da karama da daraja da mutunci a wajen Allah in yakunu ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima idan sun kasance dan adam kinan talakawa ne ko masu kudi ne shi da Allah yana son kayan shi eh Allah yana son talaka kuma yana son mai kudi kuma yana son mai mulki yana son wanda ake mulka shi ya halarci kaya shi kuma ya karrama su walakar karrama na bani adam mun halarci ɗan adam mun karrama shi dalilin da karamar da Allah ya wa ɗan adam ne wa hambala na fil barri sai ya hore mishi ababen hawa a sararin duniya da ana hawa jakuna da dawaki da raƙumma har Allah ya wa ɗan adam abubuwan hawa irin su belo su moto su mota jirgin sama kai har ci gaban da ya kai yana cewa ya wata duniya ta wata kuma ya je ya zo ya kawo bayanai ko duniya wata ji suka je ko ina ne suka je Allahu a'lam ba sani ba su ne suna bayanin su ɗan sama jannati duk karamar da Allah ya wa ɗan adam ne ya bashi wannan damar irin nau'in da ɗan adam yake ci ba shine kowace halitta ke ci ba dan dai da ka sayo dan ba kana kaunata sai daga zo ka zube mata ciyawa kawai bas bakin wai gatar da ka mata kenan idan za ka mata ruwa baka ta cewa kai ko naka kana shan fiya wata awa amma nata uh kawai naka zo ka dungura in ta kisha baka zage daga ta shegiya ta kisha eh amma dan adam har sai ya sa a firji yayi glass ya yi sanyi idan ana zafi sai ya zazzafa shi ya yi shofekin shi ɗan adam a cikin ɗakin shi ma idan ana sanyi da yawa a waɗansu ƙasashe an wani mishi zai shofar ɗakin ya kunna shofa da ɗakin ya yi zafi idan ana zafi ya kunna ac ɗakin ya yi sanyi duk duniya ba halitta da take da wannan morewa sai ɗan adam wadala wanda aka wa wani irin gata iya ƙibin allah in yi da lahira kai kasa iya ci duka ko a wallahi ya ci duka ya cancanci kawai mashi azaba to haka Allah shi ne khalaqal insan ya halitta dan adam bayan ya halitta shi kuma allamahu bayan ya sanar da shi yadda ake bayani duk wata halittar duniya ba za ta maka zance ta yi bayani ba sai dan adam zai yi magana a ce me kake nufi kuma ya yi bayani a gamsu idan ya yi kuskure a gyara mai a cikin bayanin ko ba haka ba Allah shi ya halitta ɗan adam kuma Allah mahulbaya yani ya sanar da shi yadda ake kalma yadda ake furici yadda ake yaran shi da ya iya har ba sai iya yaran wani za ka samu wani yana jin yare ma da yawa ya yi wannan aji kuma da wannan harshen zai juya yi wancan kuma halar shi ma aji ba da harshe daban ba kuma idan ba ka jin wannan yaren da ya yi kawai ya dake gane baki shi na motsi baka san me ya faɗa ba amma shi ya san me yake faɗi wanda yake jin irin yaren in ya ya san me ya faɗa ɗan adam ne kaɗai aka yi horewa wannan yanzu ka je kina tambayar ragonka ko tumki yanki ki ce bayani ya aka yi irin da ce muke ba kawai idan tana son ruwa ba ita ta yi kuka ba za ta yi bayani ba ce ka wannan dabbobin ku ba su ruwa ba ko ji muke suna kuka kuka kaɗai za su yi ba bayani ba amma shi sai ce a bashi ya sha in bai ƙoshi bai ce a ƙaro kage ya yi bayani ko allama hulbayan allah ne bai ɗa da wannan baiwa da wannan daraja ya karantar da shi wato ya bashi ilimi da zai yi magana ya ba shi ilimin da zai yi bayani ya ilmantar da shi alkur'ani yadda zai iya karanta alkur'ani a matsayin ibada ya haddace ya yi tilawa ko ya karanta a littafi da zariyar sannan ya fassara shi kuma har ya kakarin bayani ya ce ga abin da Allah yake nufi a can gurin Allah kaza yake amma kaza yake nufi a can gurin Allah kaza yace kuma kaza yake nufi wannan dabi'a dan adam shi kaɗai da ya same ta duk duniya ba wata halittar ta samu wannan tunala bai kamata mu gode wa Allah ba wallahi ya cancanci wa Allah godiya akan wannan nima Allah mun gode maka to sai Allah madaukakin sarki yace Allah rama ash-shamsu wal qamaru bi husban yanzu sai Allah yake zana mana waɗansu ayoyin su kuma ayatul lahi fi shamsi wal qamar was samaa wal ard Allah yake zana mana akwai wasu ayoyi me ma'anar aya alamar da ke gane Allah shi ɗaya ne alamar da ke nuna maka Allah shi kaɗai ya cancanci abauta masa alamar da ke nuna maka Allah ya cancanci ka ji tsoronsa ka bi manzan da ya aiko daga cikinsu akwai ashamsu rana ga ta nan tana fitowa kullum ita kaɗai ta haskaka duniyar duk duniya ko ina ita kaɗai ce kuma kowa sai ya ganta kuma har yau ba a taɓa zauwa an ce to shi kenan a cikin gida kun yi amfani da hasken rana a ma'aikata kun yi amfani da hasken rana saboda fakacin ku ta wannan watan ta karu kaza ne ko akwai wanda aka taba kawa a kyauta ruwan Allah ake amfani da wannan hasken rana gangan cikin ka yana bukata idan ka yana bukatar hasken lumfashin ka ba yana bukata idan kai manomi ne shimkar da kai tana bukatar rana ka yau an waye gari dan adam da wannan hasken nata ma yake yin abubuwa daban-daban na ci gaba irin ilarji solar a yi amfani da hasken rana akwai mota mai amfani da hasken rana akwai injina masu amfani da hasken rana akwai jirage masu amfani da hasken rana gashi nan dai da sauran abubuwa wanda allah ya sanya karkashin ita a shamsu ɗin kuma kowace rana tana kai kawo ba ta gajiya ba taɓa yajin aiki ba ba ta retar amma tana rashin lahiya ko ba ta yi tana yi irin yadda muke rashin lafiya haka wal kamara shi ma wata haka Allah ya hore mai haske cikin hikimar Allah sai ce waje alar shamsa sirajan ko kamara nuran waje alar shamsa sirajan huwallazi ja'alal
huwallazi ja'alal qamara nuran wash-shamsa a azrama da na ɗaura kai ma haka za ka yi aini da hausa ne nake yi sai ka leka ne almahim allah ya saka mana alheri allah ne tashi bambanta hasken na rana sai ce siranar na wata kuma sai ya ce mi nura ko kuma kamaran munira akwai bambanta tsakanin hasken da aka ambace da siraj da kuma wanda aka ambace shi a matsayin nur shi wanda ke siraj kin zahi yake gashi nan kuna jin shi zafi haske ne mai zafi kamar da nake ce muku akwai bambanci tsakanin kukan daɗi da kukan bakin ciki ta bangaren hawayen da ke zuba idan mutum ya kukan daɗi hawayen shi ne yake sanyi karai idan ya daso miki a kuncin ki ma sai ki ji sanyi ko ta wanda kukan daɗi kenan daɗi ne yayi yawa haji kai kuka amma kukan bakin ciki fa hawayen sai ya zafi kau to hasken rana yana zafi kau hasken wata kuma yana yin me yana sanyi karai hikimar Allah kuma dukansu haske ne kuma kowanne yana amfanin dan adam a cikin ruwan da muke sha hasken yana amfani a cikin abincin da muke ci hasken yana amfani duk waɗannan Allah ya halarce su ne bayi ne na Allah kullum suna kai kawo ita ranar a sati guda bakwai ce ko akwai ranar suke hutowa ranar yau wata rana alamis akwai wanda suke hutowa ranar juma'a akwai mai hutowa subdu akwai mai hutowa ladi akwai mai hutowa litinin akwai mai talata akwai mai laraba shi ma wata kuma guda goma sha biyu ne shi kuma akwai almuharram har zuwa ƙarshe ko zuwa zulhijja kuma kowanne akwai inda yake fitowa akwai inda yake fadawa ita ma ranar hakan kullum za ta fito ba ta kaukautawa ba ta gajiya sai dai ita ma tana rashin lafiya wata kuma na rashin lafiya galibi kuma sai watan yafi yawan kamuwa mu a nan kasashen musamman da rana a da lokacin da babu qur'ani wai ba yana nufin babu qur'ani ba a mutane ba su san qur'ani ba mafi yawa wanda suka san shi kuma sun yi gum kun san sun yi gum ko kun san a gargajiya ba a gyara barna babban malami za ga a gidan shi matar shi tana banna ba ruwan shi shi dai a ci alaga ta mala ya ce amin amin kawai wallahi me yasa nake muku haka akwai malamai ma da ta alqur'ani akwai masu tafsiri amma in wata ya kamar shi lahiya me ake dan Allah ku ga mana me ake yi sai a wato kan titi da mata da yara ana ta Allah ta iso ta annabin Allah la ilaha illallah rana rana saki wata danki na fari me ya miki muna roƙon Allah muna roƙon baban zara waye ba manzara annabi ko wai shi yake roko dala shirka ne ko ba shirka ba wanda mutum yake ba manzara yayi daidai wai saki wata rana rana saki wata danki da fari mai yamki wace muku rana ta kama shi wace ba dan dare na fari rana tana aihuwa kuma wallahi malamai suna ji malam yana ji matar shi za ta kado shi yana zaune a gida mugun ta hutu a yi wannan tsaye da ita gidajen yashi za ta hutu daga cikin gida ta zata na la'ilaha illallah ta Allah ta isu ta annabin Allah ana da ra'ana la'ilaha illallah rana rana saki wata ɗanki na hari mai miki la'ilaha illallah muna roƙon Allah laila la'ile da dai makamantan kalmomi irin wannan na san dai ƙila ku waɗansu daga cikin musu sani wasu musu sani ba ko mu da yake mun ɗan sha ruwan kaɗan mun sani da Allah wani ba ma kusanci ba ne kuma yau har yanzu ana yi har yanzu ana yi da shirka da maguzanci da kalmar ridda kuma wai roƙo ne ake so a wa Allah wai watan ya samu lahiya alhali a cikin alƙur'ani Allah ya faɗi hakan yana faruwa a sunnar manzon Allah annabi ya gaya mana hakan yana faruwa idan haka ya faru annabi ce aimi ayi kiran sallah mutane su taru a masallaci a ce duk masu kuɗi su huto da kuɗi masu abinci su huto da abinci a raba saraka a yi sallah raka abi mai ruku hudu a roƙi Allah har sai Allah ya yi wa wata wannan rashin lafiya ana yi wannan sai da a yanzu a yanzu ma nadir ne kaɗan-kaɗan wala ne kowa za a yi wanda ya kaka ciki ya cika wanda buga garwa wanda buga budo wanda buga kwaro ana ta Allah ta iso ta annabin Allah rana rana su kyauta ɗanki da fari mai miki muna roƙon baban zara kalmar shahada ma a kyarkace ake yin ta to wannan sai mu ce alhamdulillah Allah ya saka wa masu karantarwa sunna da alkhairi shine ya rage dafin wannan maguzanci amma har yanzu akwai shi to haka ita mara take yi take yi rishin lafiya duk wannan sun faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam rana ta yi rishin lafiya wasu kace a ai ina ga dan annabi dan annabi ya rasu ne annabi yace da rana da wata aya ne daga cikin ayoyin Allah ba sa rishin lafiya saboda mutuwar wani ko dan haifi wani idan kun ga haka ya faru ku zo masallaci ku roki Allah har sai Allah ya yaye musu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wannan al'umma amma mu sai muka zo ake ta maguzanci sai ce muku malamai suka yi gum awar yayi mallan saka musu alheri malaman da gargajiya amma ko matsala za ga liman da ladan suna sallah masallaci daya liman na ji ladan na kiran sallah shekara kira sallah shekara arba'in yana barna ba zai gyara mashi ba in ya fara an baka lissa sai kasa me ake hudi da wani ma yake yi tsammanin wani jaki ne ya ɗauki kuka kawai da ƙarfin tsaya zai dage kawai ya uga inda ya uga ya yi kuma liman na shi ba zai gyara ba saboda ba a gyara to wannan muna fatan karanta wani addinin musulunci ta ƙarƙashin suna duk zai kawar da wannan insha Allah ya ba kawar da shi da aka dole ko da baka bin suna baka bin da'awar alin suna dole ka sa musu albarka inda ka san Allah saboda an kore bala'i da masifa iri-iri daban-daban wanda mun gaje su a wannan ƙasa ta kuma wallahi maguzanci da shirka kuma musulmi ne murai ba tare da an sani ba wasu sani sun yi gum kasi magana a ce sun zo da sabon sabon addini inna hadha ad-din ghariban fa sayakunu ghariban tuba lil ghuraba annabi ce shi wannan addinin wanda yazo da man ba kowa ke ce mishi da sannu kuma in dai shine za a yi zaka ga kuma ana kiran shi wannan da aka yi irin nashi na annabi to zaka ji ana cewa bako annabi yace wata ita ce aljanna ta tabbata ga masu wannan addini wanda ake kiran shi addinin bako irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bin tafarkin sunnar manzon Allah alaihi salatu wassalam to shine Allah ya ce daga cikin ayoyin Allah ash-shamsu rana rana aya ce daga cikin ayoyin Allah ba ta rishin lafiya saboda mutuwar wani ko kuma aihuwar wani wal qamaru haka wata dukkan su bi husban kowanne yana tafiya gwalgwadan lissahin da Allah ya kayyade mishi a wani lokacin ta yi awa goma sha biyu wata ya yi sha biyu ya ki cewa dare ya yi sha biyu wani lokacin ta yi sha uku yanzu wani lokacin kafin ta fada sai ka take wajen awa sha uku akwai ma yadda za a masu dare ranar ana ganin ta sai an yi awa ashirin da hudu bata fada ba kuma an fara masu dare haka a cikin duniya na duka akwai wannan don allah nuna shi gwani ne ba abin da gagari shi su kansu na da wata ba su suke da iko a kansu ba amma suna ta yabi husu ba ne gwargwadon hisabi gwargwadon lissafi shi sa inda babu rana da wata din to tana ba za a iya gane lissahi ba akwai aure da za a yi wata da kaza in wanda wata ya kama ya mutu sai a ce to saura wata kaza ko ba haka ba inda bai mutu ba wata ai ba za a gane shi auren zai zo ba akwai sabga da za a yi rana kaza inda a ce rana da ta hoto ba ta fada ba yanzu za a gane rana auren ta zo za a ɗauki juna biyu ki ga wannan wata ki ga wata ki to shi ke yanzu dai wata na kaza har sai ki rika tsammani to kila kafin wata kaza dai kila za mu za mu sabka ko Allah ya sauke lahiya sai dai galibi abin da ke bada mamaki ko matan da suke da juna biyu ba su kallon abin da ke gabansu abin da ke gaban mace mai juna biyu wa imma nasu wa imma shahada ne ko dai aihu lahiya ko a sa kai haka ne ko ba haka ba nawa sun tafi dalilin aihuwa kuma Allah ka bi shahada tunda shahada ce annabi ya ce imma nasu wa imma shahada ko a aihu sa da wani amma sai ga maimakon ta dage da astighfari maimakon ta dage da tuba zuwa ga Allah maimakon ta dage da neman zama lafiya sai ga lokacin da ta fi kowa rigima maimakon kuma ta dage ta gyara kabarinta sai ga kokari take ta gyara daki sau take a sake a daki fantir sau take a sake kujeru sau ake a sake gado har sai ga mawara sai hada kayan jarirai la ilaha illallah program kin biyu ne amma sai a yi daya a kyale daya kuma da yawa ko wallahi wancan ɗin ke kasancewa ko dai duk wani shirye-shiryen an yi a ɗauke ta daga cikin ɗakin da aka sakewa fantir aka sakewa kujeru aka sakewa karo ko da tsakar ɗaki a ɗauke ta a kai kamarin da ba ta aika mashi komi ba ɗakin da ba ta aika komi shi ne kamari a kai aje ta a can ta ganin gudun ta aikin banza kenan yawa kan yi haka ta yi shirye-shirye ba ta shirya lahira ba kuma ta sa kai dama-dama da yake musulma ta hebe ce allah da kanta ta yi shahada amma da an kira da wanka an kira da kyau maka kara da wanka wata ba da ita da ɗan gaba ɗaya wata ita kadai wata kuma ɗan da aka wa sayayyar shi ne zaman to babu to kuma ya za a yi da su to inda ina ba ku shawara idan aka samu juna biyu madadin arke shirin duniya arke shiri biyu yadda yake so ɗakin ke yi kyau ki yi ƙoƙari kamar ma ya yi kyau dole ke san kun ɓata ku shirya saboda ke kina nan kafa ɗaya ciki ne ɗaya waje tare da mutuwa ba sai da juna ba amma dai alamar mai juna biyu to in ma nasar wa in ma shahada ne ko dai a sarkala salim alim ko kuma a sa kai gaba ɗaya akwai wannan tsammanin Allah ya baku lada Allah ya babbar ibada ce shi yasa ake bada aljanna idan aka mutu akan ta shi yasa ma annabi ya ce da za a ce mutum ya biya haƙƙin uwaye shi nawa zai fara biya annabi ya ce wa sahabin nan babanka sannan wa ya ce ita ne na uku ya ce ita sai ana hudu ya ce to kuma sannan babanka saboda kuna shan wahala gaskiya Allah sa wahala ta zama to ibada amma da aka mancewa kuke ya ku mance ladan ku mance mai duka akan wannan abin da ya dora muku abin da ya kamata zama wazi ko da ke ba ku bane wa'ancan ne masu mancewar ashe ko ko kuna tune saboda kuna jin qur'ani kullum kuna karanta shi yana tuna muku to shikenan sai Allah ta'ala ce wannan jamu والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ya daga cikin ayoyin Allah wannan jamu annajamu najamu an samu sabanin fassara daga malamai wasu kace shine itaciyar da take yin take yin yake cewa take tsayuwa akan gabata an gane cikin abubuwan da ake shifka akwai mai tsaya akan gabashi akwai kuma mai yado to mai tsayawa akan gaba irin su gero su masara waɗanda ana kiransu annajamu wa shajaru da kuma itace waɗanda suke irin su darbejiyar nan kaga su ba kan gaba suke abin nan ba ko ba kan gaba bane suke suna kan ya ke cewa gindinsu ne suna tsayawa da gindinsu to dukkansu Allah ya ce ya sujada da suna ma Allah sujada maina a gida yana ma Allah sujada itace kowane iri a gida na masu sujada duk wanda ka sani yana ma Allah sujada shi ne Allah ce wa najamu wa shajaru itacen da ke kan karansu da waɗanda suke kan gindinsu duka suna sujada ga Allah subhanahu wataala shi yasa a wani gurin Allah ya ce babu wani abu illa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ya ce wa in min shay'in babu wani abu illa la yusabbihu bihamdihi illa yana ma Allah subhanallah walhamdulillah duk komi da rabobin gida da tsuntsayen gida har mage da duk wani abu da take sani tunda Allah ya ce babu wani abu illa yana ma Allah tasbihi kuma yana godewa Allah yana subhanallahi walhamdulillah sai dai Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahu ba ku iya fahimtar nau'in tasbihin da yake yasa baka da incin ka kashe halattar Allah in ba wanda Allah baka ikon kashewa ba dan wannan halattar da gani tana ma Allah tasbihi da tahmidi idan ka kashe ta zaka yi naka yi nata kila kai naka ma baka yi ba sosai to babu wani abu na itace wanda ke yado ko wanda ke hawa kara ko wanda ke zama da gindin shi illa yana ma Allah sujada أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم داخرون Allah madaukakin sarki yake cewa ba ku gani zuwa ga abin da Allah ya halitta duk wata halittar Allah tana inuwa ko bata yi da abin da yake tsira da inuwa ko bashi da ku ce yana da to wannan inuwar da take juyawa daga yamma ta koma gabas sai Allah ya fassara menene yace tafayyau zilalahu al yamin wa shama'il sai ga inuwar abu ta koma daga dama ta koma hagun daga yamma ta koma gabas ko daga gabas ta koma yamma Allah ce sujuda lillah wannan abin da ya juya inuwar shi sujuda ce wa Allah juyawar inuwar mainan gidanki yawa Allah sujuda ne ke ko kin yi itacen da ke gidanki da ce ga inuwa tana bangaren yamma ta koma gabas ko tana arewa ta koma kudu to wannan Allah shi sujuda lillah sujuda ce wannan yawa Allah kiran ko da mu Allah sujuda ba yawa da ta ai ai akwai masu mushi sujuda a sammai a kase a ko ina kuma ba sa ba sa kasala ba sa kiuya ba sa ta yahuta muke duk wani abin da ke da inuwa ba zai kasa juya inuwar shi ba to duk waɗannan Allah yake ta sujudar da sujudar ta suke ma Allah dan mu san cewa ko da za mu bauta ma Allah kanmu ne muka wa ba mu amfani Allah da komai ba mu ƙara ma Allah ƙuri'a ba to haka wan najmu wa shajaru yasjudan itacen da ake shibkawa wanda yake hawa kara da wanda yake yaɗo a ƙasa da wanda yake zama a gindin shi duka su yasjudan suna ma Allah sujudar sai Allah ya ce wasama rafaha wasama rafa'aha wa wada'a al-mizan Allah ya ce ga sama nan kuma rafaha mun daukaka ta mun daidaita ta Allah ya daukaka sama bigare amadin tarawnaha ba wani ginshiki kuma kuna ganta nan daren dakam wanda dan adam idan zai rumfa kamar rufin nan dole sai ya ginshiki yanzu da ka sare wani ginshikin ai rufin zai fadi amma ga halitta Allah ya yi rufi kun bai fadu ba kun ba gimshi har ma kalubalantar Allah ya yi Allah ya kalubalanci mutanen duniya ya ce idan mutum yana so ya ga kuskuren da Allah ya a wajen sama ta yi ɗauki kanshi ya kalli sama ya ga akwai inda ya lalace ko akwai inda ya cille ko akwai inda ke bukatar a yi fashi idan ka mai doba gani ba sake ɗaukan kanka ka kalla kai wallahi sai dai ka baido idan ka karkace ba za ka komi na erarkin da Allah ya ba halatta sama Allah mai naya take hal tara fi khalqir rahma ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji al basara hal tara min futur shine Allah ce ku duba halittar da Allah yayi ta samai kuma idan ka kalle ta din zaga mata rafi kalkar rahman ba za ka taba gani a wannan halittar da mai rahama yi ba ta sama min fitur inda ka yi wani sakaki gurin bai yi ba diyan da metin masu ya kai da iya aiki sai ga wani gurin ya tsage ko ko wani gurin ya dan karkace lalaba sai injinar ya sashi ya rushe ya saki amma sai Allah ce to ku kule ka samar da Allah yi halittar min fitur kun ga inda aka samu matsala idan kika leka ba ga inda Allah ya samu matsala a wajen halittar sama ba sai ce ba shi kenan ba sun marje da basara sun marje albasara karratain yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasib Allah yace idan a kallon farko ba ga inda aka samu matsala a halitta sama ba sun marje albasara sake daukan idan naki ki ƙara cillahi ne sama ki ƙara kallon samaniyar da kyau inda rana ta kalla ba ta gani ba yanzu ki bari in dare yayi lalla hasken rana da ya haske ba ta gani ba ko to ki bari da dare ki ƙara kallon sama ki gani sammar jilbasa da karratain ta ƙara maimaita ganin sama ɗin nan yankalibu ilaikil basaru Allah ce wallahi sai dai ka dawo da idanka khasi'an a kaskance yana ruwa ba tare da kaga inda Allah ya ero a cikin halittar shi ba saboda shi Allah gwani ne to dan me kuma zai abu kice bai ba dan me zai tsara abu kice ganin ba haka ya kamata a yi ba ko ki hasadal abin ko ki rigima saboda faruwar abin alhali kuma gwani a wajen halitta gwani a wajen al'amuransa sai a wajen yadda ya tsara abu da yake ganin a nan gudun ba daidai ba ne? to duka waɗannan ayoyin suna sanar da mu tauhidin Allah da girman Allah ne da haka Allah ce wasu sama rafaha ga sama don mun ɗaukaka ta bigai da amalin taraunaha ba gimshiƙi ba abin da ya kaji da kuma kuna kallanta kuma Allah ya gada ma ya ce ta sarko wallahi sarkowa za ta yi ai wani lokacin neman uzuri ma take kun ga saman nan ko wallahi dukansu hassan mai bakwai wani lokacin suke nema Allah ya ba su dama su samko su rugurguza duwatsu su kace-kace da ƙasa ina ɗan adam yake a lokacin da dutse ya dike Allah ma babu inda Allah faɗa ka a tun da na yi shiru na
inna Allah yantiku dawo da hankalinka mushrikai kiristoti suka ce Allah yana da تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أها.
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا دمي إن كل من في السماء إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أمرم الله سكا مرا الهيري kiristoci suke zuwa suna cewa yesu ɗan Allah yesu almasihu suka ce ibnullah yahuda ma suka ce Allah na ɗa suka ce shi ne mi shi ne uzairu wa ƙalatul yahudu uzairu ibnullahi wa ƙalatul nasarar masihu ibnullah yahuda tsinannu suka ce uzair dan Allah ne kiristoci suka ce isa dan Allah ne wannan kalaman guda biyu sun yi muni shine takadin samawati tafattarna min sammai dinnan guda bakwai kowace sai da ta nemi uzini sauran kiris ta kusa ta faɗo saboda wannan kalmomin ya tafattar da mai watan shakul ardu sammanin sun sun su samko su yi raga-raga da ƙasa su nike duwatsu watan kirin jibalu hadda su nike dutse ya zama tamkar abdiga gari na kulawa ya fi shi taushi me yasa duka an da aulur rahmani walada saboda an yi da'awar cewa allah na da hisa sama ta yi hushi ta nemi uzurin Allah ba ta dama ta zo duk abin da ke ban kasa ta rike shi me yasa saboda Allah cewa ma yan bagil rahman bai kamata ba ga Allah mai jin kai an yantaki zawar da asira da Allah bai da da bai da bukatar da mu mutane muke da bukatar da dan ya taimake mu kila a rayuwa ko dan mu ga shi mu ji dadi ko mu yi alfahari da shi ko mu yi wa wasu gori Allah baya haka nan wa ma yamma gidan rahmana an yattakiza walada Allah ce in kullu man fis samawat ba abin duk abin da kuka sani a cikin samai da abin da ke cikin ƙasa to ranar alkiyama illa atur rahmana abda zai zo a matsayin bawa ne ga ubangiji to da haka Allah ya ce wa sabara fa'a sama ga tanan mun daukaka ta kuma Allah ce wa za'al mizan Allah sai ya saukar da mizani abin awo rayuwar kanta gaba da tana bukatar a rika aunawa idan za ki magana ki auna idan za ki aikata aiki ki auna shi duk abin da za ki yi allah ya saukar da mizani ki yi kokari ki auna kakirka yin abu gaba gadi duk abin da kuka sani a duniya ana yi sai da aka auna taylor zai dinki ba sai da ya auna ba makerin da ya kera miki ko shiya ko ludde haka yi shi da ka sai da ya auna duk abin da za a yi sai an auna idan za a yi ɗaki sai an auna idan za a yi gida sai an auna to wannan ma'aunin to shi ne shari'a shi ne adalci da haka Allah ya ce wa ba al-mizan ya saukar da ma'auni ya ce wa kimul wazna bilkis kurka wato tsaye da ma'auni akan adalci kuma kada kurka tauye shi komi yana bukatar ma'auni hankali ma ma'auni ake samun shi idan ya dace da ma'aunin daidai shi ke da hankali lafiyayye ne idan ya zarta ma'auni fa hankali ya samu matsala sai an tafi shatiri an ɗan daidaita shi an shakwaya a yi bacci komai allah ya sa mai ƙa'ida shi ne awo shi ne shari'a ya zama daidai kafin a yi shi idan ya zama to ba daidai mutu a bashi da haka allah cewa za albizar ya samkar da ma'auni a ban ƙasa akwai ma'auni na kwano akwai ma'auni na kilo akwai ma'auni na metir duk da abin da kowa sani akwai ma'auni shi sa ta abincin da yake ci a gidanki kan kirka kwasa kawai kina zuba a tukunya kirka aunawa annabi yayi addu'a akan abincin da ake aunawa galibin ku buka wannan sunnar kawai yana tarka tsauka tana watsawa kawai in dai kawai ta samu dai akwai shikenan awa aunawa ake yi yau a gane kilo aka sa yau a gane kilo da rabi ko kilo biyu haka a rika aunawa kada a yi kiwiya mazala addu'a yi akan ma'auni da awon da ake da abincin da ake aunawa saboda duniya ba ita gaba gaba komai a wane yake to Allah ya saukar da ma'auni shari'a ma'aunawa ce ake wannan ya ba wani kaza wani ya sai a dauka a daura akan sikeli abinda wani ya da sai a gane to wanda shine daidai ko shi ke da zace wanda kai kije da gaskiya wanda kuma ya kauce shi a ce to a kai shi gidan gyara hali ko ba haka bane ko a ce a bashi a ɗora bai tara amma kin ga da yake shari'ar nasara in kika zage ta ta zage ki kika mare ta ta mare ki idan ko je consular ko ta sai a ce wimil wimil ko ba haka ba ku kaji ka takwas takwas kuma ku tayin kuna so ku saki haka wannan babu mizani gina ba a ba mizani amma su ma suna da irin nasu mizani wai me yasa da ta zage ki ko ta mare ki biki je kin gwadi ba ke ma kika raba gidan ke ma hukuma ce shi ne nasu irin ma'aunin amma shirar Allah adalci yake baiwa ce kowa kuma a ɗora mai bai yi bimara to yana ma'auni yake to komi Allah ya sa ma'auni jama'a don mu tafi daidai don mu tafi akan seti duk abin da za a yi shi ba a auna shi mana awon wannan shine shari'a da ka'ida a san shi kuma a bi shi idan aka san shari'a ba abu ba to kamar an yi jifa da ma'auni ne shi kuma Allah ta'ala ce da ya yi halitta sama wa za al-mizan sai sabkar da abin awo wannan abin awon shine zai sa a yi adalci a nan yaro zai san shi yaro ne ya girma na gaba da shi babba zai san shi babba ne ya girma na ƙasa da shi tunda manzo Allah ce mallan ya arama haƙul kabirina walam ya haɓa ala sagirina falasta minna duk wanda bai san haƙƙin na gaba da shi ba wanda ya girme shi bai tare da manzan Allah wanda bai tausaya na ƙasa da shi ba bai tare da manzan Allah me zai gane da kai wanda ya yi ka awo ne za ka yi kadibe ka kadibe shi me zai gane da kai wanda ƙasa yake da kai ka tausaya mashi awo ne za ka yi amfani da ma'auni za ka yi tunda kana da shi a cikin kwakwalwarka da tunaninka da zuciyarka Allah ya dora ma shi kamar da ya saukar da shi go to shi ke sai ya gane wannan kasa yake da ke sai ka tausaya mishi da haka Allah ya saukar da almizan mizalikin nan bayanai da ya suna shigowa ciki ya dai maje gaba azaran ma Allah ta tsogau fil mizan to Allah ya ce Allah ta daga fil mizan kada ku kashe shigi a wajen awo idan an zo awo a rika yin adalci kada a yi shishigi kada a wuce gona da iri duk abin da aka ce metri biyu ya isa kala na uku idan aka ce za a yi amfani da kilo biyu da rabi to kana sa uku a bari ya haka nan a cikin maganganinki idan aka ce kalma uku ta isa to karki ta hudu ta hudun ta zama to fuzulul kalam har zancin da ki auna shi ba kake saki magana ra ta ta ta ta kawai shi ki na duk abin da kika faɗi ya kuma mala'ikun da ke rubutawa kuma zaki bayani da aka ba san fuzulul kalam maganar da in kika yi kalma biyar ta isa ba bukata ta shidda saboda kakki shishigi a wajen mi a wajen awo Allah ta dagau bil mizan kada ku yi shishigi a wajen awo kada ku tauye kada ku kara amma dan adam ya ce ubanwa wuta sai mun je bahun da ke sankanta kilo sai a rage biyu ɗan kilo 25 an zama sai a mai da nawa kwanaki hukumar da ke kula da tsada da farashi a nan kasar bayan juyi muke ta shekar sonni mai ke faruwa da an ɗaura kilo ɗan ba su ke zaman to banturuwa ne ɗan 25 ne amma kawai da uku haka ake rayuwa haka idan ana kiran bahu ɗan kwano 40 sai a sa 36 saboda ƙarfin siyasu ake sai an jami sai an je wuta kuma wallahi abu guda biyu Allah ya faɗi cikin alkur'ani in baka ne sance su baka shiga aljanna ba haƙƙin ɗan adam da tauye duke ɗan adam dan waɗanda suke cin haƙƙin ɗan adam su da ƴan gurma masu yafuɗe yafuce da zumɗe da ƙibce da nuku-nuku su yi da mutum su ci mutunci su da mutuncin shi su da Allah ta'ala ce wailul likulli humazatin wailul likulli humazatin lumaza kaga Allah sai ce musu wailun bane halaka azaba ta tabbata ga masu cin mutuncin mutane ta hanyar mai yi da su a ƙalƙashin ƙasa ba tare da sun gani ba ai kira su da wailun to idan baka ne ta cin mutuncin mutane ba wallahi da wuya ka shiga aljanna dan bala'in da zai zo ayyukan ka na alheri za a ɗauki lada amma saboda ka ci mutuncin su ta hanyar gulmar su da walakanta su ba su ma sani ba kila ɗaya kenan mutuncin dukiyar dan adam idan baka nisance shi ba shi ma baka shiga ba aljanna tunda Allah ce wailul lil mutaffifin wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nas yastawfu Allah yace azaba bane shine ma'ana wailun wani kwari ne a cikin jahannama halaka ta tabbata lil mutaffifin ga masu awo yan kacari da sauran makamantar irin su mai awon kilo ne mai awon bahu ne mai awon subhanallah wallahi koyo sai a hankali ko idan ka je gurin mai dabino yana da kwano biyu idan ka je gurin mai awon hatsi yana da kwano biyu a kowane ake ce kato kayan noman banza in ba kawai ya zo da hatsin shi da ya kawai sai a da kowane katon kwana da shi za a auna ya ka kwanan shi talatin sai a auna ya ga ashirin da takwas ya ga to yanzu wannan ashirin da takwas za ce to a gaban ka ne aka auna to shi kenan kawo ba Allah an cuce shi sai ya koma ba mu lissahi ya lalace idan kuma shi ya zo da ɗan bahon shi zai sayawa sai a ɗauko wani ƴar ƙarama me sunan ta babana ko ‘yan taro ko mina ne nina mancewa kasan da ya ka shari'a da alƙarama nan za a ɗauko Allah ya gafarta mana shi da Allah ta'ala yake cewa azaba ta tabbata ga masu wannan idan mutum yana sai da fam ditar sai ka masu kewaye jera a sama da ka zo gansu garai amma da ya tashi wajen auna maka to daga bashi zai rika dauka su kuma masu kyau bane yan ƙanana ƙanana mara kyau din su zai auna ma mai sayan dabino sai shirya mai kyau a sama amma in yi tashi in kasa tiya guda sai ya nutsa a ƙasa na ƙasan bai da kyau sai ka nuna karkace an yawon dabino ne na siya yau a gaban ka an gwada maka mai kyau da can kuma ƙasa ba mai kyau ba mai dankali haka sai dai masu kyau dora sama mai gwaza haka amma in yi tashi baka yi sama da kyau da Allah haka ki ko ba haka baki mai tattasai shi ma mai kyau zai jira duk wanda fa da ƙarfi ne so muke waje hannama sai an ji ko Allah ya ki so ake a cika ta tunda Allah ya ce bane ya tabbata wannan algushi ne wannan a tattafifi ne ya haka ake ba ƙauye daga ƙauye mala la ilaha illallah idan zai shigo gari da ciyawa sai sa mai kyau a ƙasa mara kyau a tsaka mai kyau a sama in kalli turga bakin tsanwa shi allah ma sai ka diba can ciki sai ga wadda ƙarfin su ake sai an ji jahannama mala hanyar za a rayu ba jiya muka bude bawon dankali na sama masu kyau tsakal kawai ɗan ƙanana kuma can alo ƙasa can ƙasa kuma sai aka sa masu kyau na ce ah kira har yanzu ne wannan abin kawo munawa allah idan ya zo zai ka ice a kan jaki sai diba wasu masu kwarɗa-kwarɗa sa a ɗaka da fata-fata sai ka masu kyau jajjera idan ce ga ice a kan jaki gwanin kyau amma aka samke bukera in kika zo zai ce na ice ki da Allah yanzu mai yin wannan in ka ba shi ministir yankin tsammani shi wa a tsawo yake amma yana sautu shi 'yan birni da zan yi tasin da bai wuce jika uku zuwa biyar ba yau haka muke a nau'in ciyawa mai algushi kuma zala ce marga shai na falisa mina duk wanda ya algushi bai tare da ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a komai su ake sanya algushi ba Allah ya ce kana yi ba ya ce wailu to sai mi shi da Allah ce to azaba ta tafi daga masu toyewa alladina idza talu ala an-nas yastawfun in sun zo awa a gurin mutane shikenan in su za su aura hisa babbar tiya su sa babban buhu wai zami وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم idan kuma su ne za su auna ha a wazanuhum ya kusur abin awon nasu shi su tauye shi an zo auna hinsa karamatiya ka zo da amfani ka su za su auna hinsa maka babba ana ce mata kato kayan noman banza sai dai kai Allah ya saka wani kuma ga ta katuwa kuma wajen awon ma sai an cika ta kuma an cika tafin hannu duk gaba daya daya daya biyu biyu biyu uku a gigita ka duk wannan dan adam ya shi ba kaɗan bace wallahi to da haka Allah ta'ala ya saukar da mizan ya ce Allah ta daga fil mizan kada ku yi shishigi a wajen awo kada ku wuce iyaka a wajen awo kada ku yi zalunci wa aqimul wazna wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan wa aqimul wazna bil qist ku daidaita abun awo da adalci Allah ce wala tukusrul mizan kada ku rika tauye abin awo malamai suka ce ba wai abin ya tsaya gun yan katiri ba ko masu sai da shinkafa ko makaroni ko masu sai da me muka ce ma famdatar a har ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan furoje da sosai da kamfanin rika masu zaman kansu idan aka yi kwantara da kai za ka hau aiki a karfe 8 ka tashi a sha biyu to duk lokacin da ka bari takwas da minti goma ta yi kawo to ka tauye mudu sai sha biyu za a tashi ke sun kika tashi tun sha biyu saura minti biyar kin tauye mudu barantana ce an yi garaf ba ruwan allah da garaf kwanakin ɗauka yi kuka yarafkin nan ba ku yi aiki ba in kuka ci kudin to sai fa kun biya ranar kiyama idan an baki salakinki na wata an yi garaf na sati guda sai ki ware kashi ɗaya cikin bakwai ko ke mai da trezor ke ce wannan garab aka yi lokacin kuna yi ba sa yi duk wanda za a ɗauka aiki a yi yarjejeniya da shi karfe kaza ake fara aiki in yi suke ya ɗora yarkin ba ta yi ba da dalilin shari'a ba wallahi ya tauye mudu ko ya tashi lokaci bai ba ko ta ƙi zuwa gurin aikin saboda zuwa gurin biki yasa su tura ya ba ruwansu yar ne kawai yarkin da ka zo ka rubuta yarkin da ka tashi ka tashi ba ruwansu da nukwa da kan aiki sanar kin kai ya danganta da aikin da kai a cikin watan wanda shi ne maganin afirka yi afirka ai mugun mutum ne dama yace randebu a firken idan aka ce za a yi karye goma sha ɗaya to sha ɗaya ma tana na a gida tana sha'aninta kai sha ɗaya ta la sha ɗaya ta yi lokacin za ta tashi kuma ta je ta sha ɗaya da rabi minti talatin nan da ya tashi a banza saboda lokaci ba shi da kima a wajenmu to daga cikin toya awo a ɗauki mutum aiki ya tashi lokacin da aka yi alkawalin tashi bai yi ba ya toye mudu wailun shi ma shiga cikin bone ko ya rike ɗora yarkin ta wuce kafin ya je in ba da uzuri na shari'a ba in san samu ne sai ka lissafa duk waɗannan mintunan da ka rage ka ƙara su a wani lokaci in ku ba ka ba in baka salar ka shirye yanzu idan mutum yana daukar samil da ya je ya tura an ba shi katurbancen zimil gomi ya tara da biyar ta zai ina biyar kin ta shiga ko to kai kuma da tarkin da kai ina suka shiga sau nawa ka rage minti sau nawa ka abin da lokacin tashi mai minti ka tashi sau nawa lokacin zuwa ya bike je ba su kuma wannan ina suke ai allah zai bi diddigi in ke kina bin diddigin naki to allah na bin diddigin nashi shi ma subhanahu wa ta'ala ta shi sa maganar almizan kin akwai karatu da yawa jama'a hisa sun turraban da kuke ganin ta wallahi ba karamin darasi ke da ku a cikin ta ba he da mu dan sama sama kawai mu ce Allah ya taimake mu to haka Allah ce waqimul wazna bil qist ku rika daidaita abin awo da adalci wala takusul mizan kada ku rika tauye ma'auni da haka sai Allah ya ci gaba ya ce wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam ubangiji ta ce wal arda wadaha kasa ga ta nan Allah ce mun dora ta mun shimfida ta Allah ya shimfida kasa ga ta nan shimfidar da ya ga dama duk yawon ka a duniya ba za ka ce ka je yawo har ka wuce kasar Allah ba ko zai yi kamar yadda Allah ya dauka sama to Allah ya ce al'arda wadaha ita ma sai muka shimfida ta muka daure ta duwatsu suka rike ta jim ba ta girgiza duka Allah ya wannan dami la'anam ya yi wannan dan a gode ma ni'imominsa ya yi wannan dan dan adam ya ji daɗin rayuwa saboda in aka ce babu ƙasa da aka rayu yanzu ka iya rayuwa a cikin ruwa mutum ya iya rayuwa a sama ko a kan itace dan adam jin daɗin rayuwa shi kawai ya ji ya taka ƙasa to Allah ya halicci ƙasa ya shi budatar la'anam dan halittu daban-daban kuma dukkan halittun komai an yi shi ne dan dan adam ya amfani da shi الله يتي هو الذي خلق لكم ما في الأرض هو جميعا الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا kenan Allah ya ce ya halitta ƙasa don halittu to sai Allah ce shi Allah ya ce ya halitta abin da ke ban ƙasa don ku mutane gaba ɗaya Allah bai kamata mu gode mishi ba duk abin da ga an yi a duniya an yi shi ne don kai ka more Allah ya ne don kai ka more abin da haka ya halitta ƙasa don halittu duk halittun Allah ya yi shi don ɗan adam ne Allah ce fiya fakihatun a yi ta wannan ƙasar ne ake samun ababen marmari babu wani abin da zaka ga ka tauna shi ka ci ko ka sha illa ya fito ne ya bubbugo ne a cikin ƙasar Allah har yau bature duk cin gaban duk ci gaban da ya samu bai iya ya kirkira wata halittar dan adam zai ce rayu ba ko yana yi akwai shinkafa da sara wanda ya taba shuka da aka yi ba fulawa ba barandana hatsi da mu ne muke shuka kaya ba ko da dawa da masara amma ba kai ci gaba da dan adam zai iya daukan wani abu ya hada ya tsara abin da dan adam zai ce rayu ba ba tare da yayi amfani da wanda ya fito a kalkashin kasar Allah ba bai yiwa ko menene ne dai ka samu wanda a kasa aka shuka shi mutu wallahi amma haka ba za a iya shi ba to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana wannan ni'imar a cikin ita wannan kasar akwai fakihatin ababen marmari duk wani abin da kake ci ka ji daɗi wanda ranka yake so to Allah ya halicce shi ne amma sai da aka yi amfani da ƙasa ta koyayi yana ka amfani da ƙasa duk wani nau'in abinci ta koyayi ya yi hayyana ƙasar ta wane ce ta Allah ce da haka Allah sai zana ce wannan karo za ta al'akamam hadda dabino wanda yake da akamam ne ake cewa akamam da hausa wallahi ne ba sani ba wannan reshen da ɗaya yake hawa ɗaya ɗaya yake hawa ɗaya daga dabino a haka reshen shi kuma idan kana dabino ko sun kai dubu ba za ka yi ɗauki tsintsiya saboda shara ba saboda shi allah ya mashi albarka abinci ne mai albarka idan ana sanyi idan kana cin dabino to bai barin sanyi ya cutar da kai idan ana zafi idan kana cin dabino bai barin zafin ya ratsa ka ya cutar da kai akwai albarka a cikin dabino kisa ko da da aka aiwa an ce a mishi tariki a tauna dabino a sa mishi a bakinsa saboda albarka hatta maryam da ta aihu lokacin Allah ya ce mata mi وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا kaga Allah ya ce ta girgiza dabinan nan ƴaƴan su fado mata da nannu ta ci ta sha sai idan ta yi sanyi shi da ake so idan mace ta aihu ta rika cin dabino da yawa duk wani jini da yake taruwa da wasu da yake cewa jarbe da waya duk gaba ɗaya ba za ta yi ba idan tana cin dabino sosai dabino ita ce ne mai albarka kuma musulmi suke amfani da shi. ba za ka ga arniya sai dabino yana ci ba za ka Allah ya ce wa nakalu zatul akmam da haka yace wal habzul asfi wa rayhan والحب ذو العصف abinda والريحان muka yi da Allah ka bamu lada kuskure Allah gafarta mana insha Allah mu yi aya ta goma za mu tashi ta sha daya ko ta sha biyu ko da haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana daga cikin ayyukan mu na ibada Allah muna roƙonka duk waɗanda ba su lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suke cikin damuwa a cikin namu Allah ta'ala ka yaye musu marigayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya su da ƙasashen musulmi ya Allah muna roƙonka waɗannan waɗanda suka taɓo yaƙi a duniya Amerika da